رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau kwanan wata 22 ga watan al-muharram shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2019 miladiya muna darasi na na a cikin 44 a cikin wannan sura a kawunci a cikin wannan littafi mai albarka na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab darasi na 44 wanda yau za mu tashi ne akan bayani dangane da shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan akan zakka abinda abinda ake nufi da zakka a larabci shine annama'u ko at-tatheeru az-zakka yana daukan ma'ana a lugha ko dai abinda zai karu ya hauhawa ko kuma abinda za a tsarkake shi az-zakka annama karuwar abu ko at-tatheeru Allah ya ce kad aflaha man zakaha kad aflaha man zakaha ya rabauta wanda ya tsarkake ta man zakaha ai man taharaha man taharaha min al-adnasi akan ce a larabci zaka zar'u zaka zar'u ana nufin nama zar'u a shari'a abinda ake nufi da zakka shine wato wani abin da mutum wato zai fitar na dukiya kamar kasuwanci ko noma ko na makamancin wannan wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wata hissa wajiba mana wani kaso wanda yake na wajibi da mutum zai cire kuma dalilin wannan zakadin suka ce tsohuratun للنفس من رزيلة البخل ita wannan zakka tana ba da zakka yakan tsarkake mutum daga wato kaskanci ko kazanta ta ruwa ta dalilin zakka mutum zai samu tsarkaka daga ruwa kuma zai samu tsarkaka daga zunubi daga zunubi kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin littafinsa na fathul bari ayoyi da yawa sun zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke ma akan wajibcin bayar da wato ainihin zakka amrun maqtu'un fi shar'i yastaghni an takalluf al-ihtijaj lahu Allah yayi magana kamar haka wa aqimus salata وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أتكن سورة البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شمادي أتكن سورة البقرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كاغني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون شما دي أتشين واتو سورة المائدة sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din tabu wa aqamu salata wa atu zakata فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون تكن سورة التوبة bayan sallah ta farilla ba abin da yake wajibi in ba zakka ba wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u Allah ko wa ati'u rasul la'allakum turhamun a cikin suratu an-nur wannan duka ayoyi ne suke magana akan wajibcin wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima cikin suratul bayyina kuma Allah ya bayani cewa barin zakka hanyar kafirai ne kin ba da zakka alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun a cikin suratul fussilat Allah ya tsoratar da mu dangane da tara dukiya mu ki bayar da zakka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah sai ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah ba sa bada zakka fa bashirhum bi azabin alim cikin suratul tauba Allah yayi alƙawarin azaba mai radadi mai tsanani ga duk wanda yake bada zakka yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun inna iddatash shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta bayanin wajibcin zakka a cikin ayoyi masu tarin yawa wanda ba za mu iya kididdige su ko mu faɗe su ga baki ɗaya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma yayi bayani dangane da wajibcin zakka hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah yana cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati والحج وصوم رمضان حديث مسلم كتاب الإيمان أو رواية رمضان الله صلى الله عليه وسلم yayi magana akan zakka wani yake tambayarsa akan wajibci hal alayya ghayruha yace la illa an tatawwa fa adbara ar-rajul wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wala anqus sai manzo Allah yake cewa aflaha in sadaqa bayan yayi masa bayanin wajibabbun abubuwa na musulunci rukunan musulunci sai shi bawan Allah yake cewa bayan wannan akwai wani abu sai ya ce annabi ya ce babu sai ya juya ce to ba zai kara ba ba zai rage ba annabi ya ce in ya kula da waɗannan rukunai da aka lissafa masa a ciki akwai zakka to ya rabauta in dai yayi gaskiya imam malamai sun yi bayani dangane da wajibcin zakka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace haddathani Abu Sufyan fa zakara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف النبي أنا أمرت مودة بعد زكاة سادة زمنشي دكاميوا أو رواية فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم صحابي سنة يوى النبو مبايعة كان زكاة كما يد يزوى رواية جرير ابن عبد الله البجلي yake cewa bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati nayi wa annabi mu baya akan bayar da sallah akan yin sallah da bayar da zakka wa nusu li kulli muslim hafiz ibn hajar yayi bayani a cikin fatul bari yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma yashritu ba'da tauhid abu na farko da annabi ke shar'anta musulmi bayan yayi kalmar shahada tsayar da sallah li'annaha ra'sul ibadati al-badaniyah ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية lalle ayi sallah shi sallah ita ce babban aiki na gangan jiki sannan a bayar da zaka ita ce babban aiki wanda ya shafi dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin wanda yake hana zakka zai gamu da shi na azabar Allah tabaraka wa ta'ala yace za a zo da mai raƙuma da bai ba da hakkin Allah ba akan wato bai ba da wannan zakka ɗin ba raƙuman nan za su zo da kayan da ke kansu suna tattaka shi mai suna tattaka shi mai raƙuman wanda ya tara ya ƙi ya bada saboda bai bada hakkin ba tata'uhu bi akhfafiha dabbobi za su zo su ma da ma'abocinsu da ya ƙi ya bada zakkar dabbobi su ma za su yi ta tattaka wannan mutumin a kwantar da shi a kiyama suna taka shi manzo Allah yake cewa kar ɗayan ku yazo da akuya yana ɗauke da ita ya ce ya Muhammad in ce da kai ni ba da mallakan komai a tattare da kai na yi maka wa'azi amma baka bi ba ɗayan ku zai iya zuwa da raƙumi a bayansa yana kuka ya ƙi ya ba da hakkin raƙumin ya roƙi annabi annabi ya ce ba abin da zan maka dan saboda baka bayar da hakkin Allah ba hadisai suna nan masu tarin yawa da manzon Allah sallallahu alaihi yake magana cewa man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya ko kuɗi ko dabbobi ko amfanin gona ko kadara bai fitar da zakka ba falam yu'addi zakatahu musila lahu lahu ko maluhu shuja'an aqra za a mai misalin wani maciji a mai da dukiyar kamar maciji mai sanko ya zo ta saran su ran tashi alkiyama yana cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka kuma ni ne taskar dukiyar da ka tara wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi har zuwa karshen aya haka imam muslim shi ma ya ruwaito yace wanda duk ya zo da raƙumi ko da shanu ko da tumaki ko da dabbobi bai ba da zakka ba sai an zo an tsayar da shi ranar tashi alkiyama ko dukiya da ya tara kanzi sai an tada shi ranar tashi alkiyama an yi masa hukunci manzon Allah yake cewa wa sahabbai a wata riwaya ta Bukhari kitabuz zakka babu sadaqati qabla ar-rad yace tasaddaqu ku ba da fasadaka ku kuma bayar da zakka fa innahu ya'ti alaikum zamanun wani lokaci zai zo muku mutum zai zo yana yawo da sadakarsa yana yawo da zakarsa wa zai ba wa zakan wallahi ya rasa wa zai karba sai ka zo gidan mutum zaka bashi zakka sai ce sai ce wallahi da ka kawo ta jiya da na karba wani ya riga ka wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها da jiya ka kawo da na karba amma yau ban da bukata na wadata za a zo lokacin da wallahi malam duk an wadata zakkar ma an bar ba za a karba ba shi yasa annabi yace la taqumu sa'a hatta yaksura fikum almal kiyama ba za ta tashi ba sai dukiya ta yi yawa a cikin ku Allah ba zai tashi kiyama ba sai dukiya ta yi yawa a cikin ku za a samu dukiya duk wannan talaucin da ake fama da shi akram kaza za a zo lokacin za a samu yalwa za a zo lokacin za a samu wadata yaksura fikum almal fa yafid yace mai dukiya yana neman wa zai bawa sadaka yana neman wa zai bawa zakka sai rasa ka dauki abinci wa zaka fitar da shi wa zaka ba ba wanda zai karba wa zaka dauka ka bawa kuɗi ba ba wanda zai karba kowa ya wadata saboda Allah ya saki dukiyar mutum ya bakin ciki ya damu zuciyarsa ta damu haka annabi ya faɗa so ku bayar da zaka kafin a ƙi karɓarta to ibn qayyim ya ce zai mana bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bada zakka da sadaka wanda wannan babi ya cika shi da ilimi kwarai da gaske ya yi bayani mai gamsarwa matuƙa wanda ya fitar da hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce a bayar da zakka da kuma yadda Allah ya bayar da zakan ba tare da yace a bada zakan ba tare da an kuntata dan adam ba idan kun koma littafin ku faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi zakka fasali ne da yake magana akan shirye manzon Allah akan zakka kana hadihu akmalu hadiyin fi waqtiha wa qadriha wa nisabiha wa man tajibu alaihi wa masrifuha qad ra'a fiha maslahata arbabil amwal wa maslahatal masakin وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية الأول الزرع والثمار والثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها ما لك شوى شرير من الله صلى الله عليه وآله وسلم شريعة شيء kammalalliyan shiriya dangane da bayanin bayar da zakka da yanda za a aika ta ko a miƙa ta ga ma'abutanta kammalallen shirya ne ba tauyayya ba akan ƙadarin mana iya iya gwargwadon abin da za a bayar na zakka ɗin da shari'a ta ce a bayar abu ne wanda yake akwai adalci a ciki haka kuma nisabin yawan kudin da za a ce ko yawan dabbobin da za a ce ko yawan dukiyar da za a ce ka bayar da zakka shi ma an yi maka bayani kammalalle tare da adalci a ciki da kuma waye zakat wa man tajibu alaihi waye zakat ta zama wajibi ba kowa bane aka ce dole sai ya bada zakka an kayyade wasu adadin mutane wa masrifuha da wanda kuma za a miƙa wa zakkar duk shari'a sai da ta yi bayani me za a bayar idan dukiya ta kai yaya za a bayar sannan waye zai bayar sannan suwa za a bawa ibn qayyim yace faqad ra'a fiha maslahata arbabil amwali Allah ya lura da maslahar ma'abuta dukiyar mana ba a saka dokar ba da zakka ba ta yadda za ta kuntata wa masu ba da zakkan ba wani mai tsoron Allah da zai ce an kuntata masa da aka ce ba da zakka din nan dukiyar da aka ce a bayar an takura masa duk mai mutunci duk mai hankali duk wanda ya san ya kamata ba zai taba tunanin cewa shari'a ta kuntata masa akan dan abin da aka ce bayar da zakka ba kuma an kula da maslaharsa kamar me yanzu ba annabi cewa yayi da mu'azu zai je karɓi zakka a wajen mutanen yaman ya ce iyaka wa kara'ima amwalihim ka yi nesa da karɓan manya-manyan dukiyoyinsu kamar ya kada ka je karɓan zakka ka je ka nemi uwar garke mai haihuwa ka ce Allah za ka bawa ka kwace ta la kada ka je ka ɗauki uwar jari ko ƙarfin jarin ko injin da yake production ɗin dukiyar da ake samu a bada zakan ka ce ita za a baka saboda gwargwadon kuɗin ta gwargwadon kuɗin zakka alhali shine idan dukiya kar a karɓa idan dukiya kada ka samu lafiyayyen dabba wacce tafi kowace dabba kyau da ƙiba da lafiya da kuɗi da tsada ka ce wai ita za ka karɓa saboda kai ne za ka karɓi zakar Allah an hana yanzu wannan ba lura da maslahar mai dukiya ba ne wa maslahatar masakin sannan kuma zakar da shari'a ta ce a bayar an lura da maslahar miskinai waɗanda za a ba wa ɗin kamar ya maslahar miskinai wanda za su karɓi zakkan su kansu an ce a ba su mai kyau kar a ba su lalatacce ba a ce an zo karɓan zakka a je a ɗebi kafi zuru busasshen bunsuru ramamman rago mai gudawa shi za a ɗauka a bawa miskini ba ina fata ana fahimta kuma sai Allah ya ce ga abin da za a ɗauka a basu kai baka cutu ba su kuma ba su rena ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan zakka din tsarki ne ga dukiya kuma tsarki ne ga mai bada dukiyar wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala tuhuratan lil mali wa lisahibi jama'a fitar da zakka bayar da zakka tsarkake dukiya ne kamar wanda yake bada zakka yana tsabtace dukiyarsa ne yana tsarkake arzikinsa ne babu ƙazanta babu datti a ciki sannan shi karan kansa wanda yake bayar da zakan shi kansa shi zakkat tana tsarkake shi tana wanke shi tana tsabtace shi ta mai da shi mutum mai tsabta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine tsohon lil mali wa sahibi kuma ni'ima ce ga masu wadata na'am ni'ima ce ga mai wadata ta yadda zaka dauka ka bawa mutane su ga girman ka su girmama ka su mutunta ka ka dauki naira dubu ɗari biyar ka bashi a matsayin zakka har abada ba zai rena ka ba zai ga mutuncin ka kuma ya san kayi masa ni'ima duk da cewa hakkinsa ne ka dauka ka bashi amma dai ka masa me ka masa ni'ima Allah ya sanya bayar da zakka ni'ima ce ga wannan kai ba ma ba ma mai dukiyar ba kai har mai raba ta ma yanzu na an wani ya bani naira miliyan ɗari ya ce in rarraba muku zakka ai gaisuwar da kuke min a da yanzu sai ta ninku ta ƙaru saboda kun san akwai bayarwa in shekara ta yi ko ba haka bane ba kaga ba kuɗi na bane ba ni aka yi na bayar ashe ni kaina na daɗa samun matsayi saboda bayar da zakar to wanda fa ba kuɗinsa bane ya samu matsayi a cikin al'umma saboda yana bayar da zakar ina ga wanda kuɗinsa ne shi kuma yake ɗauka yake rabawa ina fatan kuna fahimta kenan zakka ni'ima ce a dukiya ga wanda ya cire dukiyar eh wanda ya cire ya bayar fa ma zalat ni'matu bil mali amman adda zakatahu kai bal yahfazuhu alayhi wa yulammi ta dalilin dukiyar da aka cire zakkar Allah zai tsare mutum ya tsare masa dukiyarsa kuma ya ƙara dukiyar gaba kisa na muku bayanin ma'anar zakka karuwa fitar da zakar wato ana nufin karuwar dukiya ta dalilin cire zakar kuma dukiyar ta karu wannan gabar farko kenan da ibn al-qayyim yayi bayani abu na biyu thumma innahu ja'alaha fi arba'ati asnafin min al-mal Allah ya sanya zakka shari'ar musulunci ta sanya zakka a cikin sinfi sinfi guda hudu ne na dukiya kuma abun mamaki wannan dukiyar shine mafi yawan dukiyar da suke juyawa a hannun mutane aksarul amwali dauran bainal khalqi mafi wato dukiyar da tafi yawan juyawa kaiwa da komowa a tsakanin halitta sannan wa hajatuhum ilaihi ko ilaiha daruriyya bukatar mutane zuwa ga wannan dukiya da aka ce a fitan mata zakka bukata ce ta larura za mu yi bayanin su za ku ga ba yanda za a dan adam ya rayu face yana buƙatar wannan dukiya da aka ce a cire zakka kenan a iya waɗannan abubuwan guda hudu yan uwana su ne kadai shari'a ta ce a fidda zakka sai wani abin da yake ɗaukan suna irin nasu abu na farko az-zar'u was-simar duk shuka gero dawa masara wake az-zar'u was-simar waɗannan abubuwan da aka ce ana shuka su ana abinci sannan da 'ya'yan itace abu na biyu bahimatul an'ami dabbobin ni'ima su ne raƙuma shanu tumaki haka kenan babu zakka akan agwagwa babu zakka akan kaza babu zakka akan tattabaru babu zakka akan kaza da kaza waɗannan dai raƙumi saniya ko bujimi ko kuma akuya ko tinkiya duk wasu dabbobi waɗanda ba wannan ba ba wannan ba to ba zakka a kai ka duba ni'ima ta Allah yanzu da za ka yi za ka tara kaji guda dubu ba zakka a kai sai dai kuɗin da ka samu in ya kai nisabin zakka sai ka cire amma ba wai ka cire wa zakka a ce ka irga kaza ƙwaya kaza nisabin ta zaka babu ina fata ana fahimta sannan amwalu tijara asau afwan aljawharan alladhani bihima qiwamul alam wasu jawhari abuwa masu muhimmanci guda biyu wanda duniya gaba ɗaya akan su ta tsayu zinari da azurfa kuɗi kenan az-zahab wal fidda malam yace az-zahab wal fidda ba yana nufin su kadai sai ainihin zinari da azurfa za a cire ba a ma kama makaman wa duk abin da yake da sunan asamaniya asamuniya yana da sunan kuɗi yanzu mu a Najeriya ai kaga ba zahabu alfidda din mu shine wasu takardu ne federal government ta zauna aka shirya aka ce wannan an mai da su kuɗi in gobe suka zauna central bank ta ce ta canja kuɗin Najeriya ta ce takardar tsire ita ce kuɗin Najeriya to kuma sun zama kuɗin Najeriya sai masu tsire su ta kiyaye takardunsu kenan kenan wani abu ne za a sanya shi a matsayin kuɗi tunda mu ba mu da zinari da azurfa ina fatan kuna fahimta mumtaz wannan daga nan ya kamata mu gane kuskuren waɗanda suke cewa ai ita zakka dole sai in zinari ne ko azurfa kun san akwai masu wannan har ma mutum inkarin samuwar riba a cikin kudinmu da muke amfani da shi dala ba riba naira ba riba riyal ba riba sefa ba riba euro ba riba sannan ba zakka a cikinsu me dalili saboda wai ai shari'a cewa ta yi a bada zakka a cikin azhabu wal fidda to sai ka tambaya wai menene azhabu wal fidda din a wancan lokacin ai kudi su ne ake amfani da su a matsayin kudi to duk ma kama makama kudi duk abin da ya tsaya a matsayin kudi shikenan sai a cire zakka a kansa idan yanzu federal government of Nigeria CBN ta ce kashin awaki shine kudin Najeriya to wallahi ya zama kuɗi kuma sai an cire kashin awaki zakka duk abin da yake mai sunan kuɗi ban sani ko ana fahimta ta jayyid arrabi'u na hudu amwalu tijarati ala ikhtilafi anwa'iha nan ne babbar jaka kenan dukiyar da ake kasuwanci a dukkan sabaninta duk abin da ake business da shi sai an cire mai zakka wani za gaba ba tsura kuɗi bane a kansa kadara kawai ke jujjuyawa a bashi wannan kayan ya bada wannan a bashi wannan kayan ya bada wannan bai da tsurar kuɗi a hannunsa to shi ma wannan dukiyar wannan kadara ita ce za a cire mata me za a cire mata zakka amwalu tijara gidan biredi ne gidan fiwa wuta ne gidan kuli-kuli ne ka bude gidan duk abin da kai kana neman kuɗi da shi bashin nan adaidai ta sahu ne tireloli ne ka saya hasa akwai mutane masu wayan da su ba su ajiye kuɗi amma za su yi kadara su zuba ta a titi wani ya ɗazu ya bugo mu yana tambaya na akan zakka ya ce wallahi shi dai a daidai sahu yake yi ya fara su yau shekara biyu amma sun fa kai kusan guda ashirin yanzu shi ma sai ya fidda zakka na ce kwarai kuwa wai ya za a jakar a daidai sahu na ce kuɗin a daidai sahu ka ganin shi bawan Allah cewa za a so yake a ce a ya sauka gare ka tunda baka da kuɗi a ƙasa yace shi da ya samu kuɗin suna taruwa iya adadin abin da zai sai wata sai ƙara wata ka duba dan adam abin da yake wadatuwa da shi kawai na cefanansa so yana nan ya cika mana gari da su ya za a yi ba da zaka na ce kwarai ko za ka yi zauna ko dai ka lissafa su a matsayin kadara wancan dubu ɗari biyar ne wancan dubu ɗari bakwai wancan zai kai ɗari uku da arba'in wancan zai kai ɗari biyu da saba'in wancan zai kai kaza kai kalkuletin kuɗin su gaba ɗaya a shekara ka kasa su kashi arba'in kuɗin ka bada kashi ɗaya shine hakkin Allah ko kuma kuɗin da kake tarawa kuɗin da yake taruwa to ai baya tara kuɗin kaddaran yana zuba kuɗin a banki sai har haɗa kuɗin da kuɗin gidan hayansa da kuɗin gidan biredi da kuɗin filayensa da aka bada haya da kuɗin waye da sauransu duk sai haɗa a matsayin kadara ne ya buga ya bayar ku lura akwai zakar kuɗi akwai zakar kadara ita zakar kuɗi tsurar kuɗin ake buga lissafi yanzu kama wanda yake da shaguna yana da sto a can kayan naira miliyan arba'in yana da sto a wancan garin kayan naira miliyan talatin da bakwai yana da shagonsa akwai kayan naira miliyan talatin yana da kaza yana da kaza yana da kaza da sauransu so idan ya zo ya zai sai ya bi shago bayan shago sai ya yi lissafin me ke ciki na kuɗi me yake ciki na kuɗi eh wancan shagona yana ɗauke da jarin miliyan kaza ban da riba iya tsoron kuɗin wacce gona ta noma yake da ita zamfani kadara ce sai ya buga kuɗin ta nawa tsura kuɗi ya buga su daban tsura kadara ya buga su daban to a a ƙarshe in ka buga kadarorin a matsayin kuɗi za ka sun baka naira miliyan kaza to sai ka cire zakkar kadara a cikin kuɗi ba wai gonakinka za ka tattara sai ka kasa su kashe arba'in ka cire rabin ko ka cire kaso ɗaya ka bayar ba haka ake ba ina fatan muna fahimta awwa to waɗannan jama'a su ne abin da shari'a ta ce a bada zakka a cikinsu guda hudu ko to sai malam ya ce summa innahu aujabaha في كل عام وجعل حول الثمار والزرع عند كمالها واستوائها عند كمالها واستوائها يسنيا واتو wajibcin bayar da zaka akan dukkan wata shekara ita zaka ana bada ana cire ta duk shekara ku rike wannan ka'idar ana cire zakka ne duk shekara amma zakkar 'ya'yan itace da kayan shuka lokacin da suka cika suka nuna suka yi suka daidaita to sai a cire zai iya yiwa sun shekara zai iya yiwa ba shekara shekara bane akwai amfanin da baya shekara ba ce shekara shekara yake ba kenan kadara da kuɗi su ne sai sun shekara amfanin gona da 'ya'yan itace in sun nuna wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu na'am eh to ba sa ciki sai dai kuɗin su kamar wai ɗawi su kamar jimina ai kun ga ana samun kuɗi da su ba sa ciki amma kuɗin da ake juyawa ake saye da sayarwa da su bara a ce ka cire ɗawi su ƙwaya kaza ko jimina ƙwaya kaza ba mai ɗawi su da jimina na san duk yadda aka yi kana da alaƙa da su kana so ka ji ya aka yi jama'a an gane bambancin idan kuɗi ne sai ya shekara ko idan amfanin gona ne ko ‘ya'yan itace sai sun nuna kenan idan a shekara ɗaya manomi zai yi noma sau biyu to zai cire zaka sau nawa sau biyu idan ‘ya'yan itacen da ake cire musu zakka suna yin ‘ya'ya a shekara sau uku ko sau kaza zai cire musu zakka wa hadha a'dalu ma yakun ibn al-qayyim yace wannan shine mafi adalci iz wujubuha kull shahrin aw juma'atin mimma yadhurru bi arbabil amwal inda za a ce a wajabta mana zakka duk wata ko duk sati to gaskiya masu dukiyar nan za su cutu haka ne yau a ce duk watan duniya sai ka cire zakka a dukiyarka ai akwai yar damuwa a ce duk sati za ka cire kaga akwai takura mimma ya zurru bi arbabil amwal ya ce wa wujubuha fil umri marratan mimma ya zurru bil masakin idan kuma aka rufe kofa kirif aka ce duk zakka gaba ɗaya a rufe kofa sai shekara shekara za a bayar da ita zai cutar da miskinai kun gane hikimar akwai zakkar da sai an shekara a bayar to ba mamaki su zauna suna zaman jira ba a ba su sun ci zakar kuɗi to sai shekara ta dawo a daɗa ba su wata zakar a'a to ga amfanin gona kuma ya zo kaga shi ba sai an shekara ba ina fatan kuna fahimta inda za a ce su ma amfanin gona da 'ya'yan itace dole a bar su sai an shekara to miskine za su cutu to kaga anan shine yake so ya fassara maka cewa ita shari'a da ta zo ta yi bayanin zakka ta lura da maslaha ta lura da fa'ida da amfani na mai cire zakar da kuma mai karɓan zakar mai cire zakka in an ce duk shekara ai an ce duk wata ya bayar ko duk sati ya bayar ko duk kwana kaza ya bayar an cutar da shi to ba a kula ba a kula da hakkinsa ba kenan to sai shari'a ta ce a'a a shekara sau ɗaya kawai to sannan sai ko miskinai in aka ce su goma ra a ba su ba zakkan nan wanda ba su da abin da za su rayu da shi ba su da kasuwa ba su da gonan noma ba su da kaza wannan zakkar da ita za su ci su rayu in aka ce ba za a ba su ba sai sun shekara cir a to su ma an tauye su sai aka ce zakar amfanin gona yana nuna a bayar wato a kauyen masadihi yanzu ku duba amfanin gona duka duka in mun noma gero wata nawa gero yake baya wuce wata biyu da rabi wata uku to ka duba inda za ka daɗa shuka wani geron a shekara sai ka shuka gero sau nawa sau uku za ka iya yin haka masara yanzu masara akwai wadda a damana ɗaya kawai banda ta noman rani a damana ɗaya za ka yi masara sau biyu a yanzu haka ɗin nan akwai gonar da na gani farkon damana suka shuka masara har sun girbe ta sun ɗebe ta sun cashe ta sun daɗa shuka wata ta taso an sa mata taki ita ma ta ɗaga yanzu ƙarshen damana nan da ita za a ƙarasa kuma an ci amfanin buhuna masu yawa aka samu yanzu ma kuma za a daɗa samu a damana ɗaya an yi masara sau biyu kaga mai miskini wancan ya samu zakka kuma duk an daɗa tara wannan ma sai an bashi hakinsa to kaga shari'a ta lura da maslahar hatta shi kansa ne mai karba ma ta alaikum fi dini min haraj kun gane wannan gabar tayyib sannan sai mu zo akan maqadirul wajibu wato abinda aka so aka dora na wajibi abinda za a cire zakkan sai shari'a ta yi wata hikima ba dukkan amfanin gona da kai aka ce matsayin zakkarsu ɗaya ba ba duka bane ba sai aka duba iya wahala iya bayar iya sauki iya abin da zaka bayar ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز ولم يعتبر له حولا ina so da Allah ku fahimci karatun nan a nan sirrin babin yake abinda aka ce mai bada zakka ya bayar ka son abinda za ka cire ka bayar ya ce Allah ya fifita tsakanin wajibci na zakkan wani za a ce ba da kaza bisa kaza wani bai kai shi ba wani bai kai shi ba wani bai kai shi ba kamar yaya bi hasabi sa'i fi tahsili shari'a ta lura da iya gwargwadon sa'ayi kokari da mutum yayi wajen tara wannan dukiya ko samun amfanin wannan sa'ayin da kai wajen tara dukiyar wahalar da kai wajen tara dukiyar to shi aka duba sai aka sama ga kason da zaka bayar misali sai ya ce a bada alkhumus 1 over 5 wannan dukiyar da muke gaba da magana a kanta yanzu za a tattara ta gaba ɗaya ɗaya bisa biyar ɗinta a kasa ta kashi biyar a ɗauki ɗaya a cikin bisa biyar sai a bayar amma me a cikin dukiyar da mutum ya same ta a wuri guda a ajiye الركاز فيما صادفه الإنسان مجموعا dukiyar da mutum ya same ta a tare a wuri guda muhassalan wa huwa rikaz shine ar-rikaz abinda ake nufi da ar-rikaz shine dafinul jahiliya tsintuwa ta dukiyar mutane tun a lokacin jahiliya aka tara kuɗi ka san da a ƙasa suke aje kuɗi mutum sai tara miliyoyin kuɗi zinari da azurfa yana binnewa a ƙasa ya zo ya faɗi ya mutu iyalinsa ba san cewa a nan ya ajiye ba har a tashi a mutu gaba ɗaya ba a amfana da shi ba sai bayan shekaru wasu sun zo sun zauna a gurin sun zo suna tone-tone ko suna noma ko suna gini kawai mutum sai fasa tukunya ya ga dukiya malam iya ganin shi shine ake ce da shi rikaz annabi annabi yace wa fir rikazil khums duk wanda ya je a gonarsa ko a filinsa ko a hanya ana aikin hanya ko na abu a wuri na wani ya tona ya samu dukiya abin ne kaga wannan hasala alaiha majmu'atan ya samu dukiyar nan a tare ba wahala to sai shari'a ta ce to wannan zakarsa me zai bayar 1 over 5 1 over 5 ɗaya bisa biyar shine alkhumus a ce ya samu naira miliyan hamsin me zakarsa miliyan goma ka san me yasa shari'a ta ce a bada miliyan goma ya wahala wajen tarawa bai wahala ba shi ma bagas ne a iska ya samu to shi sai ya tsakuri wani abu mai kauri ya bawa Allah kun gane hikimar ban ji ba bare ko da gaske idan ya same ta zai bayar kuma dukiyar inda tana nan yana juya ta tunda asalin dukiyar kenan rikas din haka dai zai ta bayarwa a malam faskare ya je samu kudin nan noma ya yi samu kuɗin abun na fa kawai ya samu da finul jahiliya ake cewa kuna tare da ni to ina so ku riƙe wannan a nan gurin bai ce sai ya shekara ya biya ba a lokacin da ya samu zai biya shi ne ce walam ya tabir lahu haulan kar ka ce zan ɗauka an ajiye sai ya shekara a za ka biya an kuma ka ci gaba da ajiye shi da shekara kuma du za ka sake biya kuma to na ɗaya kenan ko one over five ko al-khumus yace wa aujaba nisfuhu wa huwa al-ushru fi ma kana mashaqqatu tahsilihi fawqa dhalika wa dhalika fi istimari waz-zuru'i allati yubashiru harsaha wa yatawalla Allahu saqiyaha bila kulfatin min al-abd mumtaz sai kuma Allah ya wajabta rabin wannan kudin na zakar yanzu mun ce za a ba da ɗaya bisa biyar ba ko to sai a wata dukiyar kuma Allah ya ce a ba da rabinta kamar ya rabinta shine al'ushuru 1 over 10 1 over 5 1 over 10 ai shine rabin 1 over 5 ko wannan ɗaya bisa goma wanne ya fi yawa ɗaya bisa ka ba da ɗaya bisa biyar ka ba da ɗaya bisa goma wanne ya fi yawa ɗaya bisa biyar ya fi yawa to yanzu sai aka sauka ƙasa aka ce to wannan ya bayar da ɗaya bisa biyar a ɗaya bisa goma al'ushuru one over ten shine al-ushru wannan shine zakkar amfanin gona zakkar masara zakkar dawa zakkar gero zakkar alkama zakkar wannan dai abubuwan da ake bayar da zakka duka idan mutum ya yi idan ya kai kwano ɗari uku za mu zo mu yi bayani usuki biyar idan adadin ya kai kwano ɗari uku shinkafa to za ka haɗa ta gabaki ɗaya sai ka raba amfanin kashi goma sai ka ɗauki kashi ɗaya sai ka bayar dawa ce masara ce shi ma fa ba koyaushe ba duk wanda ya noman dawa zai ba da zaka ba sai in ya kai buhu nawa ne a lissafin mu buhu shida ko bakwai buhu buhu bakwai mu ɗauka buhu bakwai don mu ji daɗin lissafi duk wanda ya noman buhu uku ba zaka a kan shi duk wanda ya noman buhu biyar ba zaka a kansa duk wanda ya noma buhu biyu ba zaka a kansa duba saukin shari'a za ka fara ba da zaka ne in ka noma buhu bakwai bakwai divide by ten bakwai ka raba shi bakwai din nan ka kasa ta kashi goma ka fasa buhu bakwai din nan kashi goma nawa nawa za a samu mutum goma ka raba musu na'am kwano eh ma'ana in mun duba kwano mu ce kwano arba'in arba'in sau sau nawa sau bakwai ko to arba'in sau bakwai kwano nawa kenan ɗari biyu da tamanin to in ɗari biyu da tamanin ne to bai kai zakka ba dole sai ya kai ɗari uku arba'in sau na'am 280 to sai mu ce kudin mu ce zakar amfani buhu bakwai da rabi misali to wannan 40 40 din akram kallah ita ce zaka hade ta gabaki daya sai ka raba ta kashi nawa goma to nawa za mu samu kwano 20 da takwas ko 30 ko wai babu babu raskwana wani lissafi ne a cikin kwano ashirin takwas ko talatin talatin ko to mu ce talatin mu huta yanzu ku duba akaram kalla idan mutum ya noma shinkafa kwano ko buhu bakwai da rabi abinda ake bukata hakkin Allah a wajensa shine mai kwano talatin me a ciki wannan me a ciki kaga ba yawa babu takurawa to anan gurin yace me hikimar haka yace fi ma kana mashaqqatu tahsili fawqa dalika saboda wahalar samun wannan amfani da aka ce 1 over 10 din nan wahalar samun sa yafi wahalar samun na farko din nan yanzu noman buhu bakwai ko buhu bakwai da rabi daidai yake da samun wannan dukiyar ta cikin rami jayyid tunda akwai yar wahala za ka yi shuka za ka yi noma wa ya wallallahu saqiyaha amma Allah ne zai shayar da amfanin kai abin da ake so ka shuka kai abin da ake so ka yi feshin ciyawa kai abin da ake so ka yi cire kai abin da ake so ka yi noma kai abin da ake so ka girbe kai abin da ake so ka sa taki ba ta ruwa ta sha ta yi amfanin amfanin ya fito kuma yana hannun wa Allah tayyib to tunda ka dan wahala to sai aka rage maka nauyin zakar maimakon da za a dora ka a wancan sikelin na ɗaya bisa biyar kaga akwai takurawa sai aka ce ka bada ɗaya bisa nawa ɗaya bisa goma kenan yan uwana amfanin gonan da aka yi shi da damana amfanin gonan da aka yi shi da damana ruwan sama ya buge shi hukuncin zakarsa ɗaya bisa goma ake yi a cire an wuce wurin to ganar uku wa aujaba nisfal ushiri فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدواني والنواضه ونحوها to akwai kuma noman rani yanzu da da ba ni sunan shi da noman damana da noman rani wanne fi wahala noman rani ko saboda zaka sha wahalar jawo ruwa daga teku ko daga kogi kai tonan sannan yin bayin ka bayar da yamma ka bayar da rana ko ka bayar duk bayan kwana uku ko ka bayar duk bayan kwana hudu kai ta sayan mai wa generator ka kana ba wa amfanin gonanka kuma an hada da zaka yi noma zaka yi shuka zaka zuba taki zaka cire ciyawa zaka yi feshi idan kun lura kulfa din wahala din ta karu sama da amf- sama da noman damana saboda wannan kai ne mai bada ruwan wancan kuma Allah ne yake bada zama kake a gida ka jira in ba a kawo ba ma kai ta addu'a ka ce Allah ya Allah ruwa fa ba a samu ba Allah mai hakuri kuma ya ta bamu ruwa to tunda wahala ta karu sai kuma aka rage maka kudin zakar ka duba tausayin shari'a saboda akwai kulfa ka yi amfani da guga addawani da guga da da da da da mani sunan shi irin janareto na ɗiban ruwa da tonan hanyar ruwa wasu ma da hannu suke sunkuyawa su ta kamfato ruwan suna zubawa kullum da kuma annawazi akwai wanda suke shayar da su da raƙuma raƙuma ake sa su ta ɗiban ruwan mutum ya ɗebi watannin nan akram kalla yana shayar da amfaninsa da raƙuma kaga akwai wahala ka ciyar da raƙuman shi kansa injin da yake ba da ruwan ka ciyar da shi ka ba shi mai kai mai sabis kaga akwai wahala to sai aka ce ka ba da nisful ushiri me nisful ushiri rabin rabin ɗaya bisa goma one over twenty kenan kuna ganewa idan kun gane karatun zakkar amfanin gona na noman rani one over twenty ne ɗaya bisa ashirin sai ka haɗa amfanin gonan idan fa ya kai wancan adadin kamsata ausukin ɗin nan kwano ɗari uku ɗin nan sai a bada nawa kwano sha biyar ka duba araha wancan an ce a noman damana za ka bada kwano talatin amma a noman rani za ka bada mai kwano sha biyar yanzu don Allah shari'a ba ta lura da maslaha ba babu cutarwa wannan na hudu kenan ko na uku na uku ko to bari mu ƙara gaba wa aujaba nisfa dalika wa huwa rubu'ul ushri fi ma kana an-nama'u fihi mawqufan على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة أقول لكم ودى ذاك بعد ون واتو ون أبا فوتي كان هذا مشي ربع العشر الربع وهو الربع ربع العشر وأوجب نصف ذلك ربع ون أبا تنتي دنا shine rubu'ul ushur kenan ɗaya bisa goma ɗin nan ka kasa shi kashi hudu sai ka bada ɗaya a cikin dukiyar da ka same ta ta yadda kai kai mai kai wato mutum aiki yayi ta buge-buge da make-make tafiya a bayan ƙasa shine ad-darbu fil ardi taratan da idara sa ido da kulawa taratan da kuma fako bitarabbusi da zauna da jira shine harkar kasuwanci da sufuri kenan shine da aka ce ka bayar da zakkar kudi ɗaya bisa arba'in kun gane labarin yanzu kaga zakkar kudin nan da ba a bayarwa ita ce mafi arhar zakka wai me yasa shari'a ta ce idan za ka ba da zakkar kudi zakkar kasuwanci ka je fatakwat ka dawo ka tafi onasha ka dawo ka bude shago ka kafa ka tsare bitarabbusi wa bil idarati da juya abun idara wato coordinating ka ce ayi kar ayi kaza a buga waya kaya na na kaza a kula da shi kaya a kaza ka kaga waɗannan wahalalun zurfin zirga zirga je ka China je ka Dubai je ka kaza kawo kantin kwari ka raba wa mutane wani ya cinye kuɗin je ka singa tafi kaza je ka fatakwat kai kaya kaza ka je shari'a sai ta lura da waɗannan wahalhalun ba ta sa maka zakkaka iri ɗaya da mai noman gona ba sai ta ce kai zakkar ka sai ka kasa dukiyar ka kashi arba'in ka ba da kashi ɗaya na'am a shekara kuma a shekara ɗan uwa na barakallahu fi sai kuma ya shekara ba wai da rani ko damana ba duk wanda ya bude shago duk wanda ya bude business duk wanda ya bude harka yanzu kun ga masu gona masu noman amfanin gona sun fi ba da zakka sama da masu kuɗaɗe da kamfanoni wanda zakkar amfanin gona ita tafi yawa ka ajiye maganar rikas ba a samu yanzu da finul jahiliya ba a samu na'am ko ana tonuwa ko ana ana tono mana ana tono mana a zamfara ko to ana yan uwana abin da yasa ibn qayyim ya kawo wannan lissafin calculation din shine dai ya nuna maka shari'a wallahi ba ta nufin kunci a tattare da kai to zamu zo kuma da abin abin abin da ya shafi me wato dabbobi zakar dabbobi kuma yanzu mun gane mun gane yadda abin yake ko lissafin yadda abin da ake bada zakka mun ji zakar kuɗi kaza ne a nawa ne nisabin zakka sai ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari ina jin ko da arba'in ne da wani abu da arba'in da me kafin ka ba da zakar kuɗi sai kana da kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da ɗaya da wani abu da arba'in da bakwai ka ce dai kawai miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin shine nisabin zaka a bana ba za ka cire zaka ka fara ba da zaka ba sai in kuɗinka sun shekara kuma sun kai wannan adadi na miliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da bakwai ko da dubu ɗari da hamsin sai ka kasa wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin ɗin nan kashi arba'in nawa ne da Allah a buga mana da kalkuleta miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin ka kasa ta kashi arba'in dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai da wani abu ka ce ma dubu ashirin da tara jama'a zakar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin shine dubu ashirin da tara fi sabilillah mun ɗan yi estimatin ne ma dubu ɗari da ashirin da takwas da wani abu takwas da ɗari bakwai da hamsin ne wai don a ji daɗin lissafi don a fi daɗin riƙewa to idan naira miliyan arba'in ya baka naira miliyan talatin da tara naka ne miliyan ɗaya ce za ka bayar amma wallahi ina gaya muku ma'abuta kuɗaɗen nan in suka tsaya suka buga lissafi fa ba su fiye cire wannan zakar ba a ƙasar nan akwai wanda zai zo ya lissafa zakarsa idan ya kalkula ta a kalkuleta sai ce kai ya manta kudin da Allah ya bashi yawan kudin amma sai ya lura da hakkin Allah ya masa yawa wallahi ina gaya muku ko da yawa yawa daga cikin attajiranmu masu kuɗi da yawa da yawa ɗannan ba sa ba da zakka dan da suna ba da zakka da makotansu sun amsa sun musu shaida a duniya kafin lahira da al'ummar da suke rayuwa da su sun musu shaida ku tsaya ku yi tunanin manya-manyan attajirai masu kuɗi da muke da su sai wanda Allah ya kubutar ku ji yaya labarin zakkarsu ku tambayi sakatarorinsu ku tambayi masu kula da dukiyoyinsu yaushe alaji yake ba da zakka wani kuma yana dabara sai dan tsakuro na abu kaɗan sai bayar dan maganin surutu da magana akwai wanda in ya ciri zakar shi yake kasafta ta yadda ya ga dama wani kashin sai ya ɗauka sai ya nemi danginsa yayan babansa kanin babansa babansa dan uwansa danginsa ya dan ba su wani kaso wani kasan sai ya sayi motocin haya sai ya zuba su a kasuwa business fi business kenan idan ya je wai sai ya rinka rage farashi idan ana biyan dubu biyu da ɗari biyar daga kano zuwa abuja tun da kuɗin zakka ya sai motocin shi motocin sai a rinka karban dubu biyu da ɗari uku wannan ɗari bibbi ɗin a matsayin kun ci zakka ne akwai masu yin haka a ƙasar nan hatta mashin a daidai saunan da kake gani da zai iya cire kuɗin ya ba wa talaka ba sai dai ya daɗa tara dukiyar ya yi bizines da ita wai Allah za a yi wa wayo da dabara akwai wanda in ya tara kuɗin zakar ba zai bayar ba sai ya ajiye kuɗin duk wanda ya zo gidansa ya kwankwasa masa kofa yana neman taimako me ake nema ne sai ya yi zage-zage sai ya tsakuro wani abu ya bayar ba fa a cikin kuɗin uwar kuɗinsa ya bayar ba cikin kuɗin zakka ya bayar shekara zai yi yana ba da duk taimakon da aka nema a wajensa na masallaci kanwar mahaifiyarsa ne aka kwantar da ita a asibiti a'a tsohuwarsa ce take bukatar wani taimako a'a zai kai wani umra a'a zai kai wani haji wallahi duk a cikin kudin zakka suke dauka suke sarrafe da shi ku duba dan adam wai zai yi wa Allah wayo akwai wanda shi kuma kudin ajiye su yake yana jujjuya su kudin zakka ne amma sai rinka jujjuya su yana business da su shi kuma sai ya dabara sai ya ji ana neman taimakon wani masallaci a can wani ƙauye sai ya je dan tsakuri kaɗan sai ya gina musu sai sa a rubuta sakataren sa rubuta mu wata hanya ta lalace suna buƙatar ƙasa da za a sa turib 25 sai ya je ya ɗauko ya zuba duk a cikin kuɗin zakka ne ba zai iya cire kuɗin ya bayar ba sai dai in wata buƙata ta zo dan yayi kwaba dan na san duk ba ku gane jawabi na ba wannan abin da nake faɗa wato maimakon in sun ba da zakar kun ga in shekarar ta zo duk expenses da za su yi na kashe kuɗi su bawa kaza su ba da kaza su ba da kaza din duk a cikin uwar kuɗin su za su rinka yi to in suka ajiye kuɗin zakkan nan to duk bukatu idan suka zo na mutane kawai a ciki za su yi kaga su sun tsira ainihin uwar kuɗin su dukiyar su ba tafi da komai ba duka wannan sunansa zalunci zalunci kuma kana cikin allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda masu taskace zinari da azurfa dukiya wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyarwa saboda Allah Allah ya ce bashirhum bi adabin alim kai musu azaba mai radadi malan yake thumma innahu lamma kana la yahtamilu kull malil muwasa جعل للمال الذي تحمله كو تحتمله المواساة نصبا بقدرة المواساة فيها لا تجهف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين فجعل للورق مئتي درهم وللذهب عشرين مثقالا وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهي خمسة أحمال من أحمال الإبل آه من أحمال إبل الأرض وللغنم أربعين شاه وللبقر ثلاثين وللإبل خمسة لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاه أوجب فيه شاه sannan ka duba hikima ta shari'a akwai abin da ake ce da shi muwasa kai lokaci yayi to akwai abin da ake ce da shi muwasa idan an ce muwasati shine kaman taimakekeniyar juna wani mutual abu da za ka yi ka taimaka wa ɗan uwanka ka tallafa masa ka agaza masa Allah ya sani a ɗabi'a ta ɗan adam ba zai iya ɗaukan dukiyarsa gabaki ɗayanta ya yi muwasaci da ita ba ba kowa ba ne zai ɗauki raƙumansa gaba ɗaya bayar saboda Allah ya taimaki ɗan uwansa ya ɗauki kuɗinsa gaba ɗaya ya bayar ya yi muwasaci taimakon juna ya taimaki wani dukan dukiya ko kuma wani abu mafi ƙaranci to sai sanya dukiyar da za a iya muwasati a cikinta za a iya taimako din sai sanya wani nisabi ‘yan uwanku ne kuna tare da su su kuɗin Allah ya azurta ku su kuma Allah ya basu bai basu ba malam muna tare da kai tare muka yarinta da kai tare muka yi tsalle-tsallen makaranta da kai tare muka yi buge-bugen tsince-tsincen bola tare da kai tare muka yi kaza da kai amma yau Allah da iko ya kaddara maka baka san irin abin da ka mallaka ba ni kuma ina nan ina ta wahala a rayuwa kullum ban san inda zan je in nemo ya shinkafa da zan kawo iyali na ta ci ba lafiya ta kalau lafiya ka kalau kuma ba fi na ibada kai ba ba fi na tsoron Allah kai ba to sai Allah ya kaddara dan rarrashin talakawa dan rarrashin mabukata don kada su ji zafi da yawa sai aka kaddara wani rabo wani kaso na dukiya idan lokaci ya yi ko masu hali ku rinka tsakuran wani abu kuna ba wa mabukatan cikinku na'am kai ma sai aka lura da kai cewa ba lalle ba ne ka iya haƙuri da tausayinka da jin kayinka ka ɗebi dukiyarka ga baki ɗaya ka ba wani sai aka ce a'a idan raƙuma ne da kai sai sun kai adadi kaza sai ka ba da kaza idan shanu ne da kai sai sun kai adadi kaza sai ka ciri kaza ka bayar idan ainihin tumaki ne sai sun kai adadi kaza sai ka cira sai ka bayar a ƙarshe ibn qayyim a cike ce akwai jinsin abin da ma baya iya ɗaukan muwasati a karan kansa yanzu misalin mutum yana da raƙuma da aka zo sai aka ce a ba da zakka a cikin raƙuma sai ce walil ibli khamsatun raƙuma guda biyar a cikin raƙuma guda biyar me kun a ce ka bada ɗaya saboda raƙumi babban abu ne raƙumi akwai kuɗi sai aka ce ka bada akuya don Allah ka ji malam ka bada akuya shine malam yake cewa Allah ya wajabta wannan zakka ga ma'abuta dukiya ta yadda ba za su gigita ba ba za su ji zafi ba shine la tujshifu bi arbabil amwal percentage ɗin da za a cire a bayar na zakka na dukiya ba abu ne da zai kidimar da kai ba dan an ce a cikin kuɗin ka naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin ka ɗauki naira dubu ashirin da tara ka ɗauka ka bayar ba zai gigita ka ba ba zai saka talauci ba ba zai saka zazzaɓi ba ina fata ana fahimta kuma abun mamaki wannan ɗin kuma zai biya wa miskinai bukatunsu yanzu akwai miskinin da in ka ɗauki naira dubu ashirin da wani abun nan ka bashi a matsayin zakka sai ya shekara yana gaishe ka duk shekara sai ya zo ya maka gaisuwa kai shekarar nan guda zai bi kai na gaishe ka akan dubu ashirin da biyar shine wata ka'u mawqi'aha min al-masakin malam dubu biyar a yanzu ka dauka ka ba mutum kace akram kana ga wannan namin yace zakka ce wallahi wallahi sai ga yana ganin mutuncinka ka duba dan kadan aka bayar na'am dubu biyar ba za ta biya ma bukatun gaba ɗaya ba amma dai ta toshe maka wata kafa sai ka ji kana son mutumin nan da ya baka wannan ci ai wane yana so na har zakka ta uba ne ta dubu biyar wallahi kaga dubu biyar ba wani abu bane ba وتقع موقعها من المساكين ina fatan kuna fahimta to sai Allah ya sanya azurfa duk wanda yake da wato faja'ala lil wariqi mi'atay dirham wanda yake da azurfa 200 zai bada wato a cikin zakar zai bada mi'atay zai bada dirhami guda kai lil wariqi mi'atay dirham wanda yake da azurfa zai bada dirhami 200 وللذهب 20 مثقالا idan mutum yana da kuɗi na zahabi shi kuma zai bada miskali 20 duk in kun muga lissafin shine wancan bayanin da na yi dazu walil hububi wasimari dukkan ƴaƴa asimar da ƴaƴan itace hubub jero masara da ƴaƴan itace da ake bayarwa to wannan khamsatu asukin sai sun kai wusuki biyar wa hiya khamsatu ahmalin min ahmali ibil arabi idan baka gane ba lissafin shine laftu nauyin jaki nauyin raƙumi manya manyan raƙuman da ake ce da su wato jamalul arab ibilul arab guda biyar idan aka loda musu kaya shine yake daukan kwano 300 din nan mu shine yanzu anan muka ce buhu bakwai da rabi misali ko buhu bakwai da wani abu to sai ka kai wannan sai ka bayar وللحبوب خمسة أحمال من أحمال إبل الأرض kowanne an gaya maka abin da in idan idan wannan azurfa ne sai ya kai ɗari biyu afwan idan zahabi ne sai ya kai misali ishirin idan ‘ya'yan itace ne da da ƙwayayyaki sai ya kai kwano ɗari uku to idan alganam ne fa arba'in na sha mala idan mutum yana da awaki yana da tumaki sai sun kai arba'in fa zai cire zakka za mu zo mu yi bayanin nawa za a bayar walilbakari talatin ba a ba da zakar saniya sai ta kai talatin don kana da bakwai takwas tara goma ashirin ashirin da ɗaya da biyu da uku da bakwai duk babu zakka sai ya kai talatin kun ga bambancin tumaki arba'in shanu talatin to raƙuma fa biyar sai sun kai biyar yace yayin da shari'a ta lura da cewa lamari na raƙumi ba lallai ne mutum ya iya ɗaukar raƙumi guda a take a cikin raƙuma biyar a ce ya bada ɗaya abin yayi nauyi sai shari'a ta sauka ƙasa sai ta ce ya bada akuya ɗaya idan ka samu raƙumi biyar ka ɗaure raƙumi biyar a kangonka to a shekara ana bin ka bashin me ko yau ana bin ka bashin me akuya guda ɗaya ko tunkiya guda ɗaya aujaba fihi sha to idan wannan biyar din suka maimaitu ka duba hikima ta shari'a fa in takarraratil khamsu khamsa marrat wannan biyar din ta maimaitu biyar biyar biyar biyar raƙumi biyar biyar biyar har sau biyar nawa kenan ashirin da biyar khamsan wa ishirin ihtamala nisabuha wahidan minha to nan ne shari'a ta ce to anan kuma tunda ka samu raƙumi ashirin da biyar to da Allah ya haƙuri ka bada ƙwaya ɗaya dan Allah ku duba wannan mala ku duba shari'a mala to bayanin yana dan yawa na so mu ce mun karasa bari mu yi haƙuri mu dan tsaya anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu daɗa ƙarawa mu kammale babin abin da na faɗa na daidai Allah nake roƙo ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh